أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشك إذر لنا بهذا المحضر والتاض في بنظرة تاتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ah, muna cikin karatun ah, ya gutatul fadida na imamun nazifi alaihi rahmatullahi wa ridwanihi Ah, za mu tashi ina Faslun fi ma yukaffiru dhunuba wa yamhul qaswata min al-qulub.
bismillahi rahmanir rahim faslun wannan fasali kenan fi ma yukaffiru zunuba cikin abin da yake kankare zunubai ko Na'am.
wayamhul qaswata min alqalbi min alqulubi ko Mm, Min al-qulub kuma yake goge bushewa na zuciya wa yazidu fil imani kuma yake ƙara yawan imani wa fi mahabbatir rahmani subhanahu.
kuma yake ƙara soyayyan ubangiji mai rahama Na'am.
subhanahu wata'ala sarki ya tabbata a gare shi
Wa dumu ala mukaffiratil jara'imi wa azamu zama naf'an salat al-faridati ومنها المسبآت صبحا وفي المساء ومنها حكاية الإذان الموكت وأنواع وأذكار وأدعية نعتا صلاة على المكتار في يوم جمعة وأنواع تسبيح كذاك صلاته تلاوة عين ركعتان بكبيتي ونقل القدى إلى المساجد في الدجى وإسباغ كالودوء عند الكريعة قيادة أعمى والكداء لحاجة وأدك موج البحر من أجل فكرتي مسافات الإكوان عند لقائهم وتعمير شخص في خير فضيلتي كذاك كذا رمضان سومه وقيامه قيام ليالي القدر حج كأمرتي كذا صدقات السر منه لمالي ومنها صلاة السب تعليم سبيتي وأم تو مكان أنا يتي ودوم بسم الله Bismillahir rahmanir rahim.
da sunan Allah mai rahama mai jin kai wadumu ala muqaffiratil jara'im ku dawwama akan kanka kan akan karanta abubuwan da suke janyo kafaran zunubai na'am wa azamuha nafan amma wuridin da ya fi amfani wurin kankare dukkan zunubi salatul faridati ita ce salatul faridati wato salati makaɗaiciya salatul fati na'am shehu tijjani yana cewa a wata risala radiyallahu anhu na'am wa'alamu anna bahar zunubi kaddama wa kasurat amwajuhu Mm.
وتراكمت ظلماته na'am حتى أجز الخلق عن الخروج عنه إلا صديق أو شيخ واصل أو من يقارب مقامه أو من جذبته إناية وما عدا هؤلاء فقد تمكن الأجز فيهم عن الخروج عن الذنوب فحيث كان الأمر هكذا بقضاء مولانا جل جلاله فليشتغل الآكل بعد تسيي فرده بمكفرات الذنوب shehu ya ce ku sani cewa tekun zunubi ya ya ɗaukaku kumfansa ya yawaitu duhunsa ya mara juna na'am sai da ta kai duk halitta sun gajiya ga barin iya rabuwa da zunubi sai siddiki ko shehi wasili ko mutumin da ya kusa da makaminsu ko wanda inayar Allah ta fuske shi shi ya ce wani waɗannan ina gajiyawa ta tabbata gare shi bai isa ya kubuta daga zunubi ba shi ya ce tun da dai haka ya kasance da hukuncin Allah subhanahu wata'ala to abin da ya wajaba ga duk wani mai hankali bayan kula da farilla shine kula da karanta abubuwan da suke kankare zunubai na'am shi ce wahiyya kasra- wahiyya kasira na'am wayannan abubuwa ne ko masu yawa na'am
shi ce fa inna man ishtaghala biha ma'a kasrati zunubihi ba'da infadil majhudi fi mudafa'atiha ma amkana ta ko ah, takiffu anhu mu'unata anu takiffu anhu mu'unatu zunub duk mutumin da ya shagaltu da waɗannan abubuwa duk da yawan zunubinsa ya ƙarar da ba da infadi dil majhul ta hanyar bayan ya ƙarar da duk wani ƙoƙarinsa fi mudafa'atiha wurin ya ga ya tunkuɗa wannan zunubin ma amkan iya iyawarsa to ta kifu anhu mu'unatu zunub ɗawainiyar zunubi za ga ta zama ta sauka gare shi Allah ya sa an gane na'am وهو خير من الذي يكتم من الذي يكتهم الذنوب كما يفع الخير fiye da wanda ke kutsawa zunubi wala ya ati bi mukaffarati kuma ba aikata abin da ke kankare su alqala ta'ala shi dan ce Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at domin kyawa suna goge munana wadalika zikra lidhakirin hadisi ya zo daga abi zarrin cindubi dan junada da abi abdurrahman mu'adh bin jabal na'am manzo Allah ya ce ittaqillaha isma kunta wattabi'il sayyi'atal hasana tamhuha ka bi mummuna da kyakkyawa sai kyakkyawan nan ta shafe mummuna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa an gane wannan kuma misalinsa kamar misalin wanda ciwuka suke yawan samun shi a jiki an gane duk lokacin da wani ciwo ya zo sai sai ya shafa mishi magani duk lokacin da ciwo ciwo ya sauran a jikin shi ya sa magani kaga wannan ya fi mutumin da kullum yana ciwon na taruwa wa- ya ji ciwo a nan ya ji ciwo a nan, amma baya magani domin lokacin da ciwon ta yawaitu kana ganin magani kaɗan zai bada zai zai bata amfani ba zai fa'idantar ba Allah ya sa an gane don haka kuma kowane zunubi tana da azaba biyu ko dai azaba ta duniya ko kuma azaba ta lahira Allah ya sa an gane azaba ta duniya ba za ta rabu da kai ba sai ka yi abu ɗayan biyu ko dai ka ba da sadaka don Allah ta dukiya ta halal sai a tunkuɗe maka wannan bala'i na biyu ka koma zuwa ga Allah ta hanyar ƙanƙar da kai da ƙasƙantar da kai da karyewa da addu'a da neman yafiya da gurin Allah Allah ya sa an gane amma aza- sai azaba ta biyu ta lahira ita kuma ba ta ɗauke ba ba a ba a ɗauke ta dole sai da yafiyar ubangiji subhanahu wata'ala yafiyar nan ko ta sanadiyya ko da sababi ko ba sababi Allah ya sa ku an gane don haka ah, ana so mutum ya yawaita mukaffaratu zunub ya yawaita mukaffaratu zunub abubuwan da suke mene kankare zunubi an fahimta da kyau to wannan kenan a salatul fati ita ce mafi girman abin da take kankare zunubi kamar yadda kamar yadda umarul futi a shek umarul futi ya kawo a cikin rimahu ya kuma danganta maganar ga shehu tijjani kan cewa wa ma mukaffarati zunub fa zamuha wa aksaruha khataran wa ablaguha wataran fi mahwi zunubi wa sayyiati fi mahwi zunubi wa sayyiati huwa kasratu salati ala sayyidina muhammadin wato abubuwan da suke kankara zunubi wanda ya fi girma ya fi girman matsayi ya fi ikai makura wurin shafe zunubi da munana shine yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka so tijani ya karfafa wannan magana kamar yadda ya zo a cikin wasiyar da ke ma 'yan uwa ya zo a cikin jami na eh, na ibn mushri ya zo a cikin jawahirul ma'ani ya zo a cikin kashful hijab na imam suka raji shujani na cewa واعلموا أن الذنوب في هذا الزمان لا قدرة لآد على الانف- على الانفصال عنها ku sani cewa zunubi a wannan zamani babu wani wanda ya isa ya ce ya rabu da zunubi Allah ya sa an gane fa inna tansabbu ala nasi domin ta zunubi tana kwarara akan mutane kal matsaril gaziri kamar ruwa mai yawa walakin sai dai aksiru min mukaffarati zunub ku yawaita karanta abubuwan da suke kankare zunubi wa akadu zalika mafi karfin abin da ke kankar zunubi salatul fati ita ce salatul fati kaji inda ya samu yasa ya ce wa azamuha naf'an salatul faridati shi ne ce wa akadu zalika salatul fati lima ughliqa fa inna la tatruku min az-zunubi shazatan wala faza ba ta barin zunubi kankanuwa ko babba duk girman zunubi salatul fati ba ta barin shi an gane waka salati tasbihi haka nan salatu tasbihi da haka nan shujjan ya dinga kawowa an fahimta da kyau wannan kenan don haka yace wa zamu ha naf'an salatul faridati na'am ومن المصبعات سبحان وفي المساء ومنها حكاية الأذان الموقت ومن المصبات هكذا المصبات واتو bakwai ababen bakwantawa نعم
Allah ya sa an gane نعم
wato musabba'atul ashir sune basmala da fatiha bakwai basmala da qulazul bin nas bakwai basmala da qulazul bil falak bakwai basmala da qula qul huwallahu bakwai basmala da qul ya ayyuhal kafiruna bakwai ayatul kursiyu bakwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim adada ma alima wa mil'a ma alima wa zayta ma alima bakwai اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بكوي اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيما بكوي اللهم افعل بي بهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت لو آل ولا تفعل بنا بما آم مولانا ما نحن لو آل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم bakwai wannan shine musabba'atu Allah ya sa an gane to wasu abubuwa ne da ake bakwanta su har kwara goma shi ya kira musabba'atu wannan ma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke kankare zunubi da gaggawa Allah ya sa an gane نعم Ah, ya zo a wurare da dama game da falalatta in muka ce za mu rinka kawo kowanne to abin zai tsawo sosai an gani to amma dai a takaice dai ah, shehu marul futi yana cewa ah, ita wannan musabbatul ashir ta haɗe daga cikin manya-manyan wurdai wanda ta gudana a cikin al'adar managarta da manyan waliye masu ibada suna karanta ta suna haɗa ta da wurdansu a tuntuni da kuma tun yau suna yin da safe da yamma shehanne ba su gushe ba suna umartan yan uwansu almajirai da karanta ta musamman keɓantattunsu Allah ya sa an gane a wannan kenan
ومنها حكاية الأذان المؤقت yana daga cikin abubuwan da suke karanta suke kankare zunubai a shine kwaikwayon mai kiran sallah wacce take a bar yi wa lokaci hadisi ya zo daga sayyidina Umar dan Kaddawa Allah ya ji shi ce manzon Allah ya ce idan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar ɗayan kuma ya ce Allahu akbar Allahu akbar mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad shi ma wancan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah mai kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wancan ma ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wancan ya ce hayya ala salat wancan sai mai kwaikwayon shi ya ce la hawla wala quwwata illa billah mai kiran sallah ya ce hayya ala falah mai kwaikwayon shi ya ce la hawla wala quwwata illa billah mai kiran sallah ya ce allahu akbar allahu akbar mai kwaikwayon shi ya ce allahu akbar allahu akbar mai kiran sallah ya ce la ilaha illallah mai kwaikwayon shi ya ce la ilaha illallah an gane to take ma ya shiga aljanna Allah ya sa an gane wannan kenan don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk mutumin da ya kwaikwayi mai kiran sallah da ya to ya ma shiga aljanna eh ya ma shiga aljanna
وعنوى وأذكار وأدعية أتت wa anwa wa azkarin da sauran nau'in az- zikirori wa'inda suka zo a cikin ɗariƙan nan namu an gane sauran nau'in zikirori tasbihi fa- la haula wala quwwata istighfari tilawoyi ga munan da su duka ga sunan wanda suke yi amma salati ga manzan Allah sai ce amma salatun alal muhtari sannan ya daga cikin yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi yawmi jum'atin a ranar juma'a domin manzan Allah ce aulan nasu bi yawmal qiyama aksaruhum alayya salatin sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdala inna min afdala ayyamikum yawmal jum'a fa aksiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita min salati a ranar juma'a ku yawaita domin ta juma'a tana daga mafificin kwanakan ku domin salatin ku a gare ni ranar juma'a ana bijiro min ita ina ganin ta Allah ya sa an gane manzo Allah ya ce man salla alayya salatin wahida wanda ya min salati kwara daya tal sallallahu alayhi ashara salawatin Allah zai mishi salati goma wa huddat anhu ashara khabiyatin akan kare mishi zunubi goma wa rufi atlahu ashara darajatin a dauka mishi daraja guda goma Allah ya sa an gane wannan kenan hadisai kalan haka sun zo da yawa an gane da kyau to wannan kenan shi yasa yace salatun al-muhtari yana daga cikin abin da suke kankare zunubi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi yawmi juma'atin a ranar juma'a نعم an gane
وأنواع تسبيح كذاك صلاته تلاوة آي ركعتان بخفيته ya ce wa anwa'u tasbihi da sauran nau'o'i na tasbihi kazaka salatu hakanan salatu tasbihi din shi kan kanshi wato ita tasbihi tana da daga cikin ibadojin da ba a lissafe sakamakonsu نعم
ba a iyakance madakatarsu ba a iya ƙididdige sakayyarsu domin manzo Allah yana cewa kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai wasu kalmomi masu saukin faɗa ne akan harshe masu nauyi ne a mizani masu soyantuwa ne zuwa ga Allah ar-rahmanu sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah ya sa an gane wannan kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi duk mutumin da ya faɗi wannan abin da na faɗa an gani to za a rubuta ta kamar yadda ya faɗa sannan za a rataya ta da al'arshin Allah babu wani zunubinsa hmm? babu wani zunubi wanda mai zunubin zai yi ya kyafa wannan Allah ya sa an gane babu wani zunubin da wanda ya karanta zai yi ya shafa wannan tasbihin har lokacin da zaka hadda Allah subhanahu wataala kamar ran da ka faɗi ta yasa manzo Allah ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani faɗin iya subhanallahi alhamdulillah suna cika sama da ƙasa Allah ya sa an gane manzo Allah ya ce afdalul kalami subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbul kalam ila Allah arba'un subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar in ji manzon Allah Allah ya sa an gane kuma ita da shan aljanna ne da she ne a wurin a aljanna ko mafi soyuwan kalmomi ne a wurin Allah mafificin kalmomi ne a wurin Allah Allah ya sa an gane manzo Allah ya ce man qala subhanallahi bihamdihi duk mutumin da ya ce subhanallahi bihamdihi Allah zai rubuta mishi kyawawa ɗari dubu ɗari afon Allah ya sa an gane da dubu ashirin da hudu نعم
sannan duk mutumin da ya ce la ilaha illallah نعم to zai zama kana lahu biya ahadun indallahi zai zama da alkawari cikakke a wurin Allah rana alkiyama an fahimta da kyau to wannan kenan don haka ita tasbihi wani abu ne mai girma sosai shi yasa ya ce wa anwa'u tasbihi da sauran nau'o'i na tasbihi duk suna kankaran zunubi kazaka salatuhu haka nan salatu tasbihi a ita salatu tasbihi manzo Allah ya ba da ita ne ga babbansa Abbas Allah ya sa an gane sannan kuma a hadisi ya zo amma manzo Allah sai na Abbas ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokacin da ba bai cika zuwa mushi a wannan lokacin ba aka ce ya rasulullahi ga amman ka kofa manzo Allah ya ce ku mushi izini wani abu ne ya kawo shi domin bai saba zuwa wannan lokacin ba yayin da ya zo sai manzo Allah tambaye shi me ya zo da kai ya kai babbana sai ce na tuna zamanin jahiliya ne da irin wautar da muke a zamanin jahiliya sai duniya ta kuntata gare ni sai na cewa zai yaye mun damuwa ta an ba kai ba ya rasulullahi na ce ba wanda zai iya yaye mun daga Allah sai kai kurkurum Allah ya sa an gane sai manzo Allah ya ce guda tabbata ga Allah da ya sa haka ya darsu a zuciyanka yanzu in maka kyauta ya ce na'am yi min ya rasulallah annabi ya ce in maka kyauta nabi ya ce yi min ya rasulallah sai manzo Allah ya ce to idan ka kasance za ka yi sallah idan ka kintsa za ka yi sallah na nafila a wani lokaci ba bayan la'asar ba ba bayan bullowar rana ba lokacin da aka hana nafila kenan to ka yalwata alwala ka tsaya a gaban Allah ka karanta fatihatul kitabi ka karanta sura in kaga dama in kaga dama suran ka sakanya ta daga awwalul mufassal in kaga mu karanta suran sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 15 sai kai ruku'u sai in kai ruku'u sai karanta wannan tasbihin kafa goma sai ka dago kanka daga ruku'u sai karanta ta kafa goma in kai sujjada ma ka karanta kafa goma in ka ɗago daga sujjada ka karanta goma in ka koma sujjada ta biyu ka karanta goma in ka ɗago kanka an gane ka zauna ka karanta goma ka ga gama nawa saba'in da biyar kenan sannan ka miƙe a in ka miƙe ka karanta kai ruku'u ko sannan ka miƙe kai afuwan in ka miƙe kaga ka gama raka'a ta ɗaya za ka kawo na biyu an fahimta to sai ka kawo raka'a ta biyu ka aikata irin yadda ka aikata a raka'a farko kafin kai ta hiya ta ƙarke sai ka ƙara yin goma an gane ke to zai baka kayi kwara ɗari da hamsin an gane wannan kenan a sannan sai ka ƙara kawo raka'a guda biyu irin wa'innan babu sallama sai ka ƙara kawo raka'a guda biyu irin wa'innan biyun da kai kaga zai kama ƙwara nawa kenan ɗari uku an fahimta da kyau to wannan kenan manzo Allah ce idan ka gama wannan ko da zunubin ka san kai adadin taurarin sama kaza taurarin sama ba su da adadi ko annabi ce mahahallahu take Allah zai shafe su kai yace wa in kanat mislu ramalin alijin koda ta kai misalin rairayi mai tarin yawa Allah sa an gane kai yace wa in kanat mislu zabadil bahari koda ta kai misalin kubbar teku annabi ce kuma za ka iya kayi ta kowace rana so daya in ba za ka iya ba duk juma'a in ba za ka iya ba duk wata in ba za ka iya ba duk shekara muddin kana da rai Allah ya sa ku an gani to wannan kenan shi yace wa anwa'u tasbihin da sauran nau'i na tasbihi kazaka salatu haka nan salatu tasbihi haka nan kuma tilawatu ayin karanta wasu ayoyi na alqur'ani an gane da kyau rak'atani sannan kuma kawo raka'a biyu bi khufyatin a ɓoye cikin dare an gane da kyau wato karatun alkur'ani ya ɗaya daga cikin manya-manyan abinda yake kankare zunubi kamar yadda ah, Allah subhanahu ta'ala ya ce duk mutumin da yayi karan manzo Allah ka yake cewa duk mutumin da ya karanta kowane harafin alkur'ani na da lada an gane da kyau kuma daga cikin hasanat da Allah ya ce yuzhibna sayyi'at na biyu kuma manza- na gaban manzo Allah ya mi ya kufa yake cewa raka'atani bi kubiyatin sai karanta sai sallan nafila raka'a guda biyu a boye an gane da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin yatawaddau fa yusinu du'ahu thumma yaqumu fa yusalli raka'ataini muqbilun alaihi ma bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu aljanna babu wani musulmin da zai yi alwala ya kyautata alwalansa ya tashi ya sallah raka'a biyu yana fuskantar su wannan raka'a biyun da zuciyarsa da fuskansa face sai Allah ya wajabta mu shiga aljanna Allah ya sa an gane wannan kenan
ونقل الهدى إلى المساجد في الدجى sannan kuma na biyu shine naqlul khuda ciratan taku zuwa masallaci Allah ya sa an gane a cikin duhu wa naqul khuda ila masajid fi duja siratan taku zuwa masallaci cikin duhu shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kankare zunubi
وإسبابك الوضوء عند الكريهة hakanan yalwata alwala yayin ki wato yayin ki yayin sanyi an gane da kyau نعم yalwata alwala yayin sanyi نعم wato da muka ce ciratan taku ai hadisi mun karanta hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ɗayan ku ke tattakawa zai je zuwa masallaci ɗayan takunsa kankaran zunubi ne ɗayan takunsa kuma ɗaukakawan daraja ne gare shi Allah ya sa an gane نعم wannan kenan don haka kuma manzo Allah ya ce ba zai gushe ba yana cikin sallah muddin sallah ce ta muddin ya nufa masallaci ne نعم manzo Allah ce man gada ilal masjid awra addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama gada awraha duk mutumin da ya samma ko ko ya yammaci zuwa masallaci Allah zai tanadan masa masauki ko wani kabaki a aljanna duk lokacin da ya samma nan haka kuma duk lokacin da a duk lokacin da yayi yammaci manzo Allah yana cewa bashiril mashayi na fi zulami ilal masajidi bin nuri tam yawmil qiyama ka je kai bishara ga masu tafiya zuwa masallaci cikin duhun asuba da haske cikakke ranar alkiyama ba cikin duhu suke tafiya ba to yi musu bishara da haske cikakke Allah ya sa an gane wannan kenan dan haka ah, sai ya ce muku na biyu shine isbahukal wudu'a yalwata alwala da zaka yi indal kariya yayin ki wato lokacin sanyi kamar yadda manzon Allah yake cewa ala adullukum ala ma yamhullahu bil khadaya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya rasulullah qala isbagul wudu'i ala al makari wa kasratul qudai lil masjidi wa intizaru salati ba'da salati fazalikum ribadu fazalikum ribad manzo Allah ce bazan gaya muku abin da yake kankare zunubi ba Allah ke kankare zunubi da shi Allah ke ɗaukaka daraja da shi sabai suka ce ka gaya mana annabi ya ce yalwata alula lokacin ki da yawan taku zuwa masallaci zuwa karki an fahimta da kyau wannan gaskiya ne manzo Allah ya ce a wani hadisi isbagul wudu alal makari wa intizaru salati ba'da salat yugsi yugsilul khataya gasalan an gani yalwata alwala lokacin ki lokacin sanyi da sauraron sallah bayan sallah yana wanke zunubi wankewa yana wanke zunubi wankewa wannan kenan yasa ya ce maka wa sibabuka wudu'a da yalwata alwalan da zaka yi indal karihati a lokacin ki wato lokacin sanyi aha قيادة أما والقضاء lihajatin wa'adduka maujal ba'di min ajli fikrati yace qiyadatu ama sannan yana daga abin da ke kankare zunubi jagorancin makahu an gane jagorancin makahu ya zo cewa manzo Allah ya ce man qada ama 40 khutwatan wajabat lahul janna duk wanda ya ma makawo jagoranci tsawon taku arba'in aljanna ta waje ba a gare shi wata ruwaya gufira lahu ma takaddama min zambi an gafarta mashi duk abin da ya gabata na zunubansa wata ruwaya lam tamassa wajhuhun nar lam tamassa wajhahun nar naru wuta ba za ta shafi fuskansa ba wata ruwaya kutiba lahu itku raqaba za a rubuta mashi yan tawiyayi wata ruwaya man kada a'ama hatta yabluga hatta yablugahu ma'amanahu غفر الله له أربعين كبيرة وأربع وأربع كبائر توجب النار توجب النار توجب النار توجب النار duk mutumin da ya ma makawo jagoranci har ya je gurin amincinsa za a gabarta mashi manya-manyan laifuka arba'in da manya-manyan laifuka hudu wanda suke wajabta shiga wuta an gane to wannan kenan don haka jagorancin makawa na ga abin da ke kankara zunubi wal qada'u li hajatin hakanan biyan bukata dan uwanka na cikin wani kunci wata bukata ka biya masa tana daga cikin abin da ke kankare zunubi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya yaye ma dan uwansa bakin ciki daga cikin bakkan cikin duniya Allah zai yaye mishi bakin ciki daga cikin bakkan cikin ranan alkiyama Allah ya yaye mana sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mashafi hajati aki kana khairan lahu min itikafi ashara sinina duk mutumin da ya dawainiya ya kokari wurin biyan bukatan dan uwansa dan wata bukatan dan uwansa ta biya to ya zama alkhairi a kan shi fiye da ya itikafin shekara goma an gani? Allah ya sa ku an gani wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la an yamshi ahadukum fi ma akihi fi qada'i hadatin da a ce ɗayan ku ya tafiya tare da uwansa domin biyan wata bukata wa share bi azmi sai annabi ya nuni da yatsinsa yace yin haka abdalu min an ya takifa fi masjidi haza yin haka ya fi kai itikafi a masallaci na dinnan shahare ne na tsawon wata guda biyu ya ishe kama falala fadin manzala la ya zalullahu fi hajati abdi ma damal abdu fi hajati akiyi Allah baya gushewa cikin biyan bukatan bawa muddin shi ma bawa bai gushe ba cikin kokarin biyan bukatan dan uwansa shi yasa yace wal qada'u li hajati yana daga cikin abin da ke kankar zunubi kokarin biyan bukatan yin dawainiya dan bukatar dan uwarka ta kai inda take yake so Allah ya sa amma ta alkhairi domin wa ta'awanu alal birri wat taqwa na'am wa'adduka mawtil bahri min ajli haka nan kirga kumbar kogi da zaka yi domin mene tafakkuri cikin halittun Allah an goito daga manzo Allah ya ce man adda fil bari arba'ina mawjatan wa huwa wa huwa yukabbiru gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akkara wa innal amwaja la tahuddu dhunuba hadda manzo Allah ce man adda fil bari arba'ina mawja duk mutumin da ya kirga kumfa 40 a cikin teku wa huwa yukabbiru yana ce Allahu akbar Allah sarki Allah da girma to gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akkar an gabarta mashi duk abin da ya gabata a zanubin sa da abin da zai zo yasa ana so ka je kawai ka tsaya bakin teku kai shiru ta kallon ikon Allah kana kabbara ana son haka da yawan waliyai za ga suna bukka a gefen teku an gane da kyau manzo Allah ya ce wa innal amwaja kai kumfar teku da kake kallo kana tafakkuri la tahuddu zunuba hadda tana kankar zunubi kankarewa Allah ya sa an gane wannan kenan don haka tafakkuri ya ɗaya daga cikin abu wanda tsayawa mai magana kan shi da faɗi Allah ya sa an gane duk randa karatun ya zo ta gurin da faɗi ba kamar wannan karatu da ba isasshen lokaci ba to in Allah subhanahu wa ta'ala za mu magana akan na'am
مشابهة الإخوان عند لقائهم وتأمير شخص فيه خير فضيلة
musafahatul ikwani inda liqa'ihim yana daga abin da yake kankare zunubin bawa gaisawa wato gaisawa hannu da hannu da yan uwa yayin haɗuwa da su a wannan kenan wato hadisi ya zo a daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah ya ce mamin musulmai ne yaltaƙiya ne fa ya tasafaha ni illa gufira lahuma qabla an yaftarika babu wasu musulmai guda biyu da za su haɗu su gaisa da junansu hannu da hannu face sai an gafarta musu kafin su rabu wani hadisi ya zo innal muslimina idhal taqaya innal muslimaini idhal taqaya lalle musulmai biyu idan suka haɗu fata safaha suka gaisa da junansu wata kashara suka yi suka buɗe haƙoransu suka yi murmushi bi wuddin da soyayya wa nasiyatin da kyautata mu'amala ta nasarat kadaya huma bainahuma to duk wani kurakuransu zai kakkaɓe daga tsakaninsu Allah ya sa an gane wannan kenan da sauran hadisai masu faɗi akan haka an fahimta da kyau wannan kenan don haka gaisuwa da 'yan uwa a yayin haɗuwa da su na ɗaya daga cikin abin da ke kankara zunubi ba yana daga cikin abin da ke kankara zunubi in ka gaisa da ba ɗan uwanka ka karanta salatul faji kafa ɗaya to duk zunubin ka Allah zai gafarta maka Allah ya sa an gane ko mun yawan zunubin an fahimta da kyau wannan kenan kuma daga cikin amfaninta tana ƙara soyayya an gane da kyau wannan kenan Aha.
wata amir musafa ta ikiwani inda ya ka'ihi Mm.
amiru shaksin fi ya kai fadila Ya ce ah, wata amiru shaksin da kuma tsawon rayuwan mutum. Eh, Mutum ya yi dogon rayuwa. Tsawon rayuwa ya ɗaya daga cikin abin da ke kankare zunubi. Dogon rayuwa ba? Amma dogon rayuwa wacce take an raya ta da yi wa Allah biyayya. shi za a ce fiye khairu fadilatin akwai fiyayyen daraja a cikin tsawon rayuwa ta amiru shaks shine mutum ya yi tsawon rayuwa da dogon rayuwa amma duk dogon manzala yana ce a sa'adatu kullu sa'ada tsorul umar fi tatillah ko arziki matukar arziki shine tsawon rayuwa cikin ɗaya ga Allah amma an ba ɗaya ga Allah ya zama asara da nadama manzo Allah ce na tambaye ubangiji na game da ƴan shekara arba'in al'umma na Allah ya ce ya Muhammadu kar gafartu lahum je na gafarta musu ce Allah ƴan hamsin fa Allah ya ce je na gafarta musu ce dan su ƴan sittin fa Allah ya ce je na gafarta musu ƴan saba'in fa Allah ya ce ya Muhammadu inni la astahayi min abdi ara umrahu sab'ina sana ya abudini la yushriku bi shay'a an u'azzibahu bin nar ina jin kunyar in ga bawana ya bauta mun baya hadan da komai har shekara saba'in kuma in azabtar da shi a wuta ya rasulullah ba zan yaka ba ya ce ya rasu a manzo Allah ya ce to ya rasu ya ubangiji yan shekara 80 da 90 fa Allah ya ce su kuma wa'innan zan tsaya rana alkiyama in ce da su ku shiga aljanna tare da duk wanda kuka su su wa'innan sunan su asirul layi bayan Allah ne kawai masu tafiya ba komai Allah ya yafe musu Allah ya sa ku an gane wannan kenan da haka yana daga abubuwa masu shi sa Allah ke cewa manzo Allah ke- Allah ke cewa ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce idza balagal abdu 40 sanatan afaitu min al bala'i salas al junul jazam al bas fa idza balaga 50 sanatan hasabtu hisaban yasira Allah ya sa an gane idan ya kai shekara eh, 50 Allah ya ce zan mishi hisabi mai sassauka amma in ya kai shekara 60 zan sa mishi son komawa gari ne in ya kai 70 zan sa mala'iku sansa in ya kai tamanin zan ta kyauta zan ta rubuta kyawawansa in ta jefar da munanansa idan ya kai shekara casa'in malaku za ce haza asirul lahi fi ardi wannan bawan Allah ne sakakke mai tafiya a bayan ƙasa wa gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akkara kuma za an gafarta mishi abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na zulminsa wa shuffiya fi ahli baiti kuma za a ba shi ceton mutanen gidansa amma fa amma fa dattijon da tun yana saurayi ke bautawa Allah kuma har ya tsufa bai gaji ba an gane da kyau to wannan kenan shi yasa ce wata amiru shakhsi dogon rayuwar mutum a tsawaita rayuwar ga shi ma a cikin sa akwai khairu fadilatin fiyayyen daraja to
kaza ramadanu saumu wa qiyamuhu qiyamu layalil qadri hajjun ka umrati kaza ramadan hakanan ramadan wato watan ramadan saumuhu azuminsa wa qiyamuhu da tsayuwarsa ko sai ce mini
layalil qadri a kaza ramadanun saumuhu wa qiyamuhu qiyamu layalil qadri hajjun ka umrati
wato azumin ramadana yana kankare zunubi qiyamuhu hakanan tsayuwar ramadana yana kankare zunubi manzo Allah ne ce man sama ramadana imanin wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk mutumin da yayi azumin ramadana yana mi a yana mi yana mi neman lada gurin Allah yana mai imani da Allah to an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubansa sannan kuma manzo Allah ya ce man kama ramadana imanin wa ihtisaban shi ma gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda ya tsayuwar Ramadana yana mai imani da neman lada gurin Allah an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubansa. Ya ce, Kiyamu layalil qadri hakanan shi ma tsayuwan daren laylatul qadri yana kankare zunubi. Manzo Allah ne ya ce, Man kama laylatul qadri imanin wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk mutumin da ya tsayi wani daren lailatul qadr yana mai imani da neman lada gurin Allah shi ma an gabarta mishi duk abin da ya gabata na zunubansa hajjun hakanan aikin hajji shi ma yana kankare zunubi manzo Allah ne ya ce al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma umara zuwa umara ta wata shekara duk suna kankare zunubin da ke tsakaninsu wal hajjul mabrur haka hajji abin kubutarwa laisa lahu jaza'un illa aljanna ba shi da wani sakayya sai aljanna laisa lahu jaza'an illa aljanna ba shi da wani sakayya sai aljanna an gane da kyau shine ce hajjun hajji ka umarci kaman umara an gane da kyau manzo Allah ya ce alhajjul mamrur laysa lahu jazaan illa aljanna an gane hajji abin kubutarwa ba shi da sakamako sai aljanna yana kankar zunubi an gane to
kaza sadaqatu sirri min hilli malihi haka nan sadaka ta ɓoye ta dukiyar halas an gane da kyau sadaka ta ɓoye ta dukiyar halas ita ma tana kankare zunubi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana bakwai ɗin da Allah zai saka su a cikin aljanna daga cikin su akwai wanda ya ba da sadaka da sadaka da ya ɓoye ta har dama ba ta san abin da hagu ta bada ba an gane da kyau har dama ba ta san abin da ta bada ba sannan ya zo cewa manzo Allah subhanahu wataala yayin da ya halicci ƙasa ya ce mata ta shimfiɗu an gane آه آه ba wannan hadisin ba manzo Allah akwai dai wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam cewa na manta hadisin bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatu sirri tadfi'u gadab tadfi'u ghadabar rabbi tudfi'u za a ce tudfi'u sadaka ta ɓoye tana kashe fushin Ubangiji. An gane? tudfi'u za a ce sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb sadaka boye tana kashe fushin ubangiji kaga kuma ai sai yardan Allah ko to wannan kenan don haka yana ɗaya daga cikin abin da yake kankara zunubi shine sadaka ta ɓoye shine sai ya ce maka kaza sadaqatu sirri hakanan sadaka ta ɓoye dama Allah ce in tubdu sadaqati fa imma yi an gane da kyau wa in tukhfuha tutu al fuqara fa huwa khairul lakum eh wannan kenan amma min hilli mali daga dukiyarsa ta halas yana daga cikin abin da ke kankare zunubi salatu saffi an gane sallah a cikin sahu sallah a cikin jam'i an gane da kyau domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da kun san abin da ke cikin sallah guda biyu yana cewa da kun san abin da ke tsakanin sallah mafi nauyi ga munafiki shine sallan isha'i da sallan asbayi da sun san abin da ke cikin su da sun zo musu ko da rarrafe ne an gane wannan kenan sannan kuma a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون ي... ي... ي... يلون الصفوف الله يناس Allah da mala'iku suna salati ga wanda suke bin sahu, an gane da kyau wannan kenan. Sannan wani ruwa ya ce, Inna Allah wa mala'ikata yusalluna alladina yasiluna sufufa. lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke sada sahu wato mai sama sallan jam'i an gane da kyau to wannan ke sai ce salatu safi wa salatu safi ko ya daga cikin su akwai sallan sahu ta'alimu sibiyatin haka nan karantar da ƙananan yara an gane karantar da ƙananan yara shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kankare zunubi domin manzo Allah ya ce ga sayyidina Aliyu wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul lak min humur ni'am da Allah ya shirya da mutum ɗaya ta sanadiyan ka yafi a baka jajayen raƙuma Allah ya sa an gane to wannan kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin falahu misl ajr fa'ilihi an gane da kyau wannan kenan akwai hadisi da dama da suka zo cewa ma Allah in ya duba masu raya masallatai da masu karantar da ƙananan yara ilimi idan ya nufin fito aiko da musiba sai Allah ya tunkuɗe saboda kallon wa'innan an gane wannan kenan sai ce shi kenan ko an gama mun gama wa'inda abubuwan da suke kankare zunubi mukafaratu zunubi mun cike da wannan faɗin nasa kaza sadaqatu sirri min hilli malihi wa min salatu safi ta'limu sibiyatin haka nan sadaka boye da aka yi ta da dukiya ta halas haka nan kuma sallar jam'i tare da kuma koyar da kananan yara kanana shi ma daga abin da ke kankare zunubi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace harafi na alqur'ani tana da lada alifin lada goma lamun lada goma mimun lada goma wannan ke wannan kenan a to yanzu saboda yanayin lokaci mu karanta sauran da ya rage a gurguje ba sai mun kawo musu dalilai ba adilla kamar yadda muke a gurguje saboda yanayin lokaci وأما التي يزيد إيماننا بها وتورث للإنسان سفوى محبتي وتمهو من القلوب ما دات كزوة فتب توبة صحيحة دون مولتي وجانب دجينة على كل مسلم ولا تغضبا إلا لهتك شريعتي ولازم قيام الليل في كل ليلة أست نفات تأتي بأسن فيلة وتجوي أميرة بدون مشقة وأكل الحلال السر بدون ضرورة وبذل نسيئة لسائر إهوة وسمتا وصوبة لآل المروءة وكسرة ذكر الله من غير غفلة ووزنا لما اقترفت من كل عوة وكسرة تذكار المنيات والبلا وآوال كبر والسؤال وسنة ونزب موازين ونشر السائب وما في الجحيم من لباك وعية وما في الجنان من نئيم مؤبد وهور هسان والجوار وجلمة ولا تسمر باب الرياسات إنها تجر إلى دار البواري ونقمة وجالس وهيبة وبنيهما وسوى جليس من ذكور ونسوة وفوشا نميمة وما ليس يوتنا وأمارة بالسوء مع كل شاوة وسايا لهزها بإتعاب جسة وجانب هواها تنجو من كل بدنة وإن أقبلت دنيا فلا تبرهم بها وإن ذهبت فقنع بأيسر بغلتي وكن زاهدا فيها بقلب وقالب وما قدر الرحمن ياتي بسرعة وكن يلس بيت واعتزل سائر الورى ولا تستدب حديث أبناء قبلة وقد عن الأورات منهم آينا وأنا تغافل والأيوب وزلة تصدق لوجه الله زر قبر مسلم ولا تالفا إلا بقيد المشيئة وأزم ذوي علم وآسن إليهم وبالمصطفى فاكتم بآسن أسوتي gashi ban ma fara bayanin ba ko a gurguje lokaci yayi ina ga mu takaita nan in Allah ya kai mu kawai a sati mai zuwa sai mu ci gaba Allah ya taimaka abinda muka karanta daidai Allah ya amfanar da mu inda muka yi kuskure karancin ilimi da karancin fahimta da karancin sani Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin